أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا شاب يرجى وتزل الحجة ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma watan na sha biyu a shekarar musulunci yana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 446 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ga shi dai cikin kaddarawar Allah za mu ci gaba da karatu na wannan littafi mai albarka sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا بابا مالمي محمد ناصر الدين الباني رحمه الله وبنجي تعالى يا كي رحمه الدين كي cikin kabarinsa wanda mun shigo bayani da malam yayi mana a kan abin da ya shafi ina ganin shafe yin karatu a bayan liman a inda liman ke bayyana karatu ina ga wannan matsala ta muka tsaya a kai ko idan mutum yana bayan liman da harko-harko musulunci mutane suna karatu amma sai aka shafe ba za ka yi karatu a bayan liman ba inda yana bayyana karatu yana a salloli guda uku a subahi magariba da isha musamman isha da magariba na kawai harko mutum ba zai bayyana karatu in yana bayan liman ba yau za mu tashi wujubul qira'atu fi sirriya ina ganin ne za mu tashi ko wajibcin karatu a inda ake yin sallar da ake asirtawa misali sallar azhar duka rakawoyin guda hudu wajibi ne mamu ya yi karatu a asirce sannan kuma la'asar da kuma raka a ɗaya ta ƙarshe ta magaruba da kuma rakawai guda biyu na sallar isha'i na ƙarshe a ragunan babu wanda yake bin liman kenan zai yi karatu ba ya ce wa amma fi sirriya amma yadda ake sirranta karatu kamar da misali da muka bada azalul asar da raka biyu ta bayan isha'i ɗaya ta bayan magaruba ta ƙarshen magaruba kai da biyu ta ƙarshen isha'i faƙar aƙarrahun allah kira a tafiya annabi ya tabbatar da sahabbai cewa su rika yin karatu a wayan na rakawai a bayan limani faƙalar jabir jabir ɗan abdullahi sahabi ne na alim sallallahu alaihi wasallam ya koro mana labari ya ce kunna na ƙarau da zuhur wal asar mun kasance mukan yi karatu a sallar azhar da sallar la'asar kalfan imam a bayan liman fi raka'atin awwalaini a raka'o'i guda biyu na farko abinda muke karanta wa yace bi fatihatul kitabi muna karanta fatiha wa sura da sura ashe a azhar za a karanta fatiha za a kuma karanta wata sura a raka'o'i guda biyu na farko kamar yadda jafar ɗan abdullahi ya ba an gane wannan wafin akirai a zakawarin guda biyu kuma na wata sallah la'asar da azhar bi fata da kitabi sai makaranta fatiha kaɗai idan kai mamu da kake bin limami a sallar azhar kana da karatun fatiha da karatun sura a rakawoyi guda biyu na farko a rakawoyi guda biyu na ƙarshe kuma za a karanta fatiha ne kaɗai a bayan liman haka a sallar la'asar kamar da jarar da abdullahi allah ya kara mashi yarda ya ruwaito wannan labari wa inda ma an kana tashawishi alaihi biha amma an kyamaci a tashawishi kamar ka rika bayyana wadda za ka rika ɗauka hankalin liman za ka yi dai a asirci an gane walalaka hira sallar zuhur bi ashabihi yace haka wata rana shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallata sallar azhar tare da sahabban shi a matsayin shi nawa limami ko sallallahu alaihi wasallam fa qala da aka gama sallah sai annabi yace ayyukum qara'a sabbihi isma rabbikal a'la a cikin ku wane ne ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la ya tambaye sahabbai fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ana ni ne amma sai ce walam ara da biha illa khair amma ba komai na nufata ba a wajen karanta ta illa alheri kun gane wannan ai shi kashi ya san yayi gaba ga ko tunda gaje yana neman kare kashi ni ne na karanta ta ya ba aiki Allah amma ban karanta ta da wata niyya ba illa niyyar alkhairi ko ta bari ba komi na nufata wajen karanta sabbikin na ba illa alkhairi wannan amsa da ya bada kenan bayan manzo Allah ya tambaye shi fa qala kad aramta anna rajulan khalajniha annabi ya ce hakikan na san akwai wani daga cikin ku wanda yana jara ko yana ja'in ja da ni a cikin wannan sallar da wannan sura kenan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ganar da shi cewa a bayan shi akwai wanda yake karanta sabbi la'alla yana karantawa ne yadda zai kata sauwushi kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin zai rika daukuwa wa fi hadisin akan a cikin hadisi wanda ba kanu ya qara'u da khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sun kasance suna karatu a bayan manzon Allah fa yaji haruna bihi hasana bayyana ba fa qala sai annabi yace kalantum alayya alqur'ana kuna tacca kuda mini alqur'ani ma'ana ni ina yi ku kuna yi an gane a inda manzon Allah ke bayyana karatu sai aka samu ansu da cikin sabai su ma suke dan bibiyar shi yana yi su ma suna yi to shine manzon Allah ya ka musu wannan magana yace kuna taku dan ya muni alqur'ani kamar yana da kyamar abin da suke yi ne tunda karatu ne na jahariyya yasa kenan kai mamu idan liman na bayyana karatu naka shine ni saurare wa qala yace innal musalli yunaji rabbahu ai duk mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mai sallah kamar ya samu audience ne na tattaunawa da ganawa tsakanin da ubangiji direct babu wanda yake shiga tsakanin su da haka sai yace fal yadribi ma yunadi bihi kowa ya kalli me yake ganawa da ubangiji mana ana nufi anan gurin ka dawo da hankalinka ka san a cikin sallah waɗansu kalmomi ne kake faɗa tsakaninka da ubangijinka dan yadda ka samu audience ne na ka kawo kukanka da matsalolinka da bukatunka dukkan su ka zube tsakaninka da ubangijinka subhanahu wataala wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma kar da sashen ku ya rika bayyana wa sashe karatun alqur'ani kenan lokacin da ake sallah labu da zaman to mutum da ake saurara shi buware ne liman ne amma da za ta an bada dama a yanda liman ke bayyana kowa ya bayyana karatu kaga liman yana yi ni ina yi kai kana yi to kaga za a rasu ma za a saurara kenan yasa annabi yace wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qur'an kar wani sashen ku ya rika ji yadda ko bayyanar da wani sashe karatun alqur'ani a lokacin da kuke tare yasa kenan ko da an zo sallar nafifilu kaga da daddare ai annabi wani lokacin yakan sirranta wani ko wani lokacin ya bayyana to ya zama to ba ku kai bane to ku yi a asirce yayi amma wannan ya kwaso talawashi mu yana yi wancan yana yi kaga masallacin da cika mi da hayaniya kenan da haka kenan sai ku ɗauki sunnar asirtawa da ba mu zala sallallahu alaihi dare wani lokacin ya asirta da wani lokacin ya bayyana in ya zama to ba mutum ɗaya bane a gurin za su yi nafilar to ku asirta ya fi dan kal ku rika bayyana wa junanku alqur'ani mun gane wannan wa kana yaqul sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasance yana cewa man qara harfa min kitabillahi duk wanda ya karanta harafi daya daga littafin Allah falahu bihi hasana za a bashi hasana guda wal hasanatu wannan hasanakin ladan da za a bashi kwara daya akan harafi daya bi ashari amsaliya sai Allah ya limka shi ya zama guda goma kai annabi ce za a kulu ba na ina nufi ba ko ban ce muku ba idan mutum ya karanta alif lam mim harfi ɗaya bane ba walakin sai annabi ya ce alifin kina da kace harfi ne guda lamun harfi ne guda mimun harfi ne guda kenan da kace alif lam mim yanzu kana da lada guda nawa 30 shi yasa idan zaka bibi mai karatun alqur'ani kana lissafa ladar to kwakwale ta ka za ta buge kwarnatar ba zai iya ɗauka lissafin adadin ladan da mai karatun alkur'ani ke samu ba kai ko kanka sai ya zafi bismillah rahman rahim kadai da karanta harfa guda goma sha tara goma goma sau sha tara nawa ne a ɗari biyu ba ɗari biyu ba goma to ina kuma aka shiga alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman rahim har zuwa ƙarshe ai adadin Allah kaɗai ya sani da za karatun alkur'ani akwai lada da ba mu karanta alkur'ani wallahi ba karamin niyya ba wace Allah da ba mu littafi sauran annabawan da aka aiko annabawan da za su dauki littafin su karanta su yi wa'azi su dinga gano su aje amma mu sai aka danka mana mu al'ummar annabi Muhammad al'umma wanda take adila al'umma mai daraja littafin da aka baiwa annabi sai aka ce kowa ma ya dauka ya iya shi ya haddace shi kuma ya karanta ta abudullah a matsayin bauta ga Allah amma da aka mun yi watsi da shi biya ba ba ruwan shi wasu ma tsoron ba su haka sha cikin ɗaki don wai su saki amma akwai ƙur'ani ba sakewa wai musulmi da ganin zama da alƙur'ani akwai takuruwa ka ga wani musulunci na sha'a kuma matsala ce ina ma rayuwar mutum zai daɗi ba ƙur'ani na haula wala quwwata illa billah wani yanzu in karba shi da waya ka sa ya cikin matsala amma karba shi da alƙur'ani fa ko aka ba ya da shi aka kuma babu shi ya kalla ya karanta ka ka mai hutu kenan alhali bai kamata a ce musulmi ya nisa da alkur'ani ba to mu ji manzo Allah ya gaya mana cewa duk wanda ya karanta guda da hasana kuma zuwa hasana guda goma ban ce muku ba alif lamin hasana ɗaya bane annabi ya ce alifin shi hasana guda lamun hasana guda mimun hasana guda da haka wannan shi ke nuna cewa masu karatun alkur'ani sun kwashe ladaddakin da ba wanda zai iya kai su sai mai karanta alkur'ani wasu ta je aikin hajji ta dawo ya ta ji ɗalibai suna karanta alƙura ta ce ku yi shi shi ma mun ji an ce yana da kyau daga mu sai ku wai daga su alhazai sai masu karatun ƙur'ani a wajen lada wadda ta je can a makka ta ji an ce ku yi shi shi ma yana da kyau eh an ce daga mu sai ku su alhaza su daga bai masu na masu karatun alƙur'ani kenan kaga ta yi kokari ma ita wannan ko hada ta gano dai an ce dai ƙur'ani yana da matsayi daga alhazawa sai su Allah ya kyauta wata kuma aka ce maka karatun Qur'ani da wuya ke tace oho ku ko da mun shi haka wata wata fara ita ila ruwan tew bata yi shi tana karama ba balle kuma ta tsufa tace oho ku ko da mun shi damu da kuke shi sai ko gare da wahala Allah ya samu dace kenan sai malam ya cigaba da at-ta'minu wa jahrul at-jahrul at-ta'minu wa jahrul imam bihi cewa amin da kuma yanda ya kamata liman ya bayyana aminkin kaga fa a nan gurin matsalar da take da wahala kenan diya ba ma iya jiran wannan amincin ta liman kamar yadda kake jira in liman ya kabbara ka ji ta ko haka ya kamata ka jira ka ji liman ya ce amin baya karatun fatiha kafin ka bata taka da an ce a daidaita sahu idan ka shiga sahu me kake jira kada a jira ka ji kabbara farko liman ya ce Allahu akbar ko to ya kamata irin wannan jiran ka yi shi idan liman ya gama karatun fatiha ka ji liman ya ce amin amma jira muke kawai ya gama ya faɗi ko bai faɗi mu sai mace amin mun wuce gurin kawai amin cin gaba ta ɗaukar nan talewa domin talewa tana da wata fa'ida ta musamman sai in ta samu ne ta ko taka za ta mara fa'ida to kai sai kai taka zero kenan kaman ruwa ne za a zuba a wani makayi kai sai ka zuba kafin a je makayi kayi aikin banza ko baka yi aikin banza ba haka ne ba haka wannan aminkin daga in mutum baka ji taliban ba kawai dan kaji ya gama gairil magbubi alaihim wala dallin kai kaji ya hadi kawai kace abin ko to kai a banza kai zero eh ya kamata ka tara abin zubawar ta ko a zuba yawwa to ba da zai bayani akan abin da shafi amin da kuma bayyana ta ga liman liman kuma ana so ya bayyana amin sosai har kowa ya ji ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين malam yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kare karatun fatiha shi annabi da kanshi sai yace amin ka san matsalar da aka samu mu a cikin Afirka akwai masu mazhabar malikiya ba mazhabar imam malik ba wasu daga cikin malaman mazhabar malikiya sai suka ce ita amin ki wannan ya qula hal ma'mumu wala ya qula hal imam haka suka ce wai mamu ne kadai zai faɗi ban da liman kaga anan sun kufsa kamar suka zo wajen sami Allahu liman hamida ha suka ce wannan liman zai fada sun suka ce wala yaqulu hal mamumu wai mamumu zai fada ba alhali kuma yanda liman ya fadi gaba ɗayan nan kai ma mamu haka zaka fadi liman dole ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd haka mamu ya kamata ya fada to sai suka dan rarraba to wannan matsalar da ta taso ta wannan karatun shi yasa za ka iya ganin mu cewa ɓangaren aminkin wani yana ganin liman bai kamata ma ya fara ba da a gargajiya an kama da kaka sabon abu kawai liman da ya kai gairu magdubi alaihim waladwalin ka a gargajiya ba za shi kawai sai ya shirin shi sai dai ma musu ce amin shi goga yana tsaye dan dan wadan juyi ba eh wadan juyi ne zai eh ya kare kira sai ta rage gare ku kuma kuma tun da ku shiga eh kusa ku amsa mishi amin goga kuma lokacin sai motsa ya gaba sai ya tafi tas ka gani kaga sallah ta kake nan ba akwai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada iza intaha min qira'atil fatiha qala amin idan manzon Allah ya gama karatun fatiha a matsayin shi na limami to yakan ce amin kuma ya jaharu yakan bayyana ta kowa ya ji ba a ƙasa yake faɗi ba waya muddu biha kuma yakan janta amin ya ƙare ko to lokacin kuma mun sai ku ce amin to mu masu ƙoƙarin ba a jiran liman ɗin ya faɗa kawai ba an ja gama karatu ba wa ya sani ta gaji mutum ya faɗa amin kishi kawai don ya faɗi ya huta har ba zai samu farar da ake samu ba وكان يامر المقتدين بالتامين النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana umarnin waɗanda suke bibiyar shi a sallah masu koyi da shi a cikin sallah mamukin da suke bin sallah sunan sabon annabi Muhammad Allah ya kara musu albarka annabi yakan umarni su da sai amin amma a wani lokaci sai mala yace bu aida bu aida ta'amin al-imam haka ne ko ba da ko bu aida me yasa a gurin bu aida ta'amin al-imam bayan gama ka kuma ba ce ba ce ba da ba ban tana ka ce mu bashi rata ta ce ba lokacin da limami ya gama cewa abin kishi sai a lokacin nan fa yaqulu su mamun za su fada idza kana al-imam lokacin da liman yace ghayril maghdubi alaihim wala dallin idan yace amin faqulu amin kuma sai ku ce amin sai annabi ce fa innal mala'ikata dan mala'iku ma karan kansu taqula suna cewa amin a lokacin da suka ji liman ya gama wannan wa innal imama yaqula amin liman yana cewa amin wa fi lafazin aw lafazi sai annabi ce idza ammana al imamu lokacin da limami ya gama cewa amin sai ya gama ba an gane ba lokacin da zai faɗa ba ko za ku faɗi ina da nago ne wannan saboda galibi abin da ya gagare mu yau a masallatan mu na ahlus sunna ba jiran liman mai kokarin ne zai bar malima wallahi wani limakin bai ƙara sama karatun fatiyar ba kawai da ya ɗauki ɗan kilon washi sai ka ji bayan shi kawai an karɓa amin kaga wannan illat to sai lokacin da liman ya gama cewa amin fa aminu kuma lokacin sai ku ce amin faman wafaka ta aminuhu ta aminul mala'ika duk wanda ya dace faɗal amin kinshi ta yi daidai da faɗal mala'iku an gane to sai mu ji menene zai samu a cikin falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba labari wa fi lafazin akhar akwai a wani lafazi daban annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala arukum fi salati amin lokacin da ɗayan ku a cikin sallah bayan liman ya gama amin shi ma yace amin wal malaikatu fi sama malaikun da ke samai gaba daya su kansu masu kan ce amin kuma wafaqa aduhu mal akar idan daya ya dace da daya ma'ana aminkin ka ta dace da aminkin malaiku ba ta liman ba ba in ta zo daidai da ta liman ba su mala'iku ba sa faɗin amin sai liman ya gama bayan gobe su ba sa gaugawa to kai ma idan aka waye gari aminkin ka ta dace da aminkin mala'iku lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ce gafara lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya wannan abin da ya aikata na laifi a baya gaba ɗaya Allah ya yi dan Allah wannan karamin tukuci ne faɗin kalmar amin kawai Allah zai gafarta ma zunubin da ka gabata ya za ka yi wasa da wannan ibada wannan ibada da ya kamata a jifa da ita ne kaga shi a gargajiya liman da yake shiru sai da ya ɗanyi girgiza bai faɗa abin ba ya yi asara ya ja ba ba mamurinsa asara ko ba haka ba don mala'iku ba sa ta abin sai in liman ya faɗa abin to shi ya ki faɗi idan liman ya gama faɗin amin a lokacin mala'iku suke faɗa idan mala'iku sun faɗa faɗar mala'iku ta dace da faɗar mamukin da ke bayan liman to dukkan mamun gaba da Allah gafarta musu zulubin su in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi la yatiqu an hawa in huwa illa wahyu haka shi ibada ce mai zaman kanta wa fi hadisin akhar a wani hadisi daban faqulu amin yajibbukumullah ku ce amin sai Allah ya karba muku ashe abinda muka roka a cikin Fatiha kinnan ya daga cikin dalilai da sabuban samun karɓuwar wannan addu'a ta cikin Fatiha da muka yi fadala mu sai Allah ya karba mu saboda a cikin mun iyaka na abudu wa iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم kaga manyan manyan addu'o'i ne muke to sai manzo Allah ce idan kuka ce amin to yajibukum Allah sai Allah ya karba ku kaga kowa ku yana san Allah ya karba musu ko kaga wannan wata farala ce da bakin wa kana yaqulu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan cewa sahabbai ma hasattukum al-yahudu ala shay'in babu abin da yahudawa suke wa musulmi hasada sama da ma sattukun ala salamu wa ta'amin saboda yadda suke hasada akan amincin nan da Allah ya baku a cikin al'ummar annabi da kuma sallama da kuke a tsakaninku da yahuda yana bakin cikin falala da ke cikin sallama ai mun karanta a cikin darasin baya a ina ga wajen tafsir da ko wani ya zo ce akan assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam ha wa rahmatullah da ya zana sai annabi ce laka ashara kana da lada goma wani zai ce wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ya rasulallah annabi ya amsa masa ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah da ya zo na annabi ce ladanka 20 wani zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi ya amsa masa da ya zauna sai annabi ce ladanka 30 sallama ɗaya idan kai ladanka 30 inda ya kai ƙarshe idan ka tsaya gaba ta bi ladanka 20 idan ka tsaya assalamu alaikum kai ladanka 10 to wannan ladan da muke samu abin da yahudawa suna bakin ciki da hasara akan shi ko kuma muna ganin ba komai bane yasa baya ga salma ba dole bace in ga zo kai dan barki ne sai kuma sa kwan kwan kwan aske zai muwa a gani ko kuma yayi mu da kakannu lokacin da aka taso babu karatu da hazo sai a ce gawara dai ko ala jika mu haka ne wata zauwa muna zaune tsakanin kofar gidan da yanzu za a tarda matan da ɗan tazara haka muna zaune haka da ta shigo ya ce to ɗan zamani haka da sun ce assalamu alaikum kuma dai dole zamu faɗi assalamu alaikum abu haye ba mu dariya wato ita ke nan tana jin nauyin ma wai hirta har hirta furta a bakin ta tsohon ɗan zamani ya ce assalamu alaikum kenan tana so ta ce Allah jikan mu ne ta gane kuma gidan ba irin wanda ake cewa Allah jikan mu bane ya take cewa ba ta sama zaura ba to ɗan zamani ya ce assalamu alaikum kuma ya ce salama kaga a garin ta ita ba ta ta bace ya salama ta yan zamani ce ita da ɗaɗɗa ce ba ta yau bace alhali kuma salama na sasa cikin alkur'ani shekara da gudu ɗari yawa kaga illa jahilci kenan a kalmar sallama kalma ce wanda take safkar da albarka a cikin gidan daji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin sahabbai duk lokacin da ka shigo cikin gida ka yi sallama ka kuna barakatullahi alaika wa ahalik sai albarka Allah ta zama ta sabga a kanka da kuma fabikin gidan da kake shiga ashe sallama tana zama albarka ga mai yinta albarka ga kuma gidan da ka shiga lokacin da ka shiga ke sallama kisa ya kuga suka bakin cikin wannan sallama da falata da ladan da Allah madaukakin sarki ke badawa to haka kalmar amin a cikin sallah kaga matakin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka faɗa bayan liman ya faɗa mala'iku a lokacin suke faɗi da ta dace da ta mala'iku ta ka Allah ya gafarta ba dukkan zunubin ka gaba daya matakin farko kenan na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kuka faɗi amin Allah yana karba muku addu'o'in da kuka yi kafin amin kin ka kowane daga cikin su ba karamar falala bace ba shi yasa yahuda suke bakin ciki Allah kara musu bakin ciki wal mutu bi gaizikum eh su mutu da bakin cikin su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma sattukum yahudu ala shay'in yahuda ba sa muku bakin ciki da hasada akan wala ba saboda yanda suke hasada ku akan sallama wa tamin kafal imam da kuma amin da kuke bari a bayan imam haka malam sai shigo da bayani akan qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da fatiha karatun da manzo Allah yake bayan karatun fatiha ai man karanta da sun ba manzo Allah yake karanta fatiha take take ko bayan ya gama fatiha yake karanta sura a gaba sun makara sallallahu alaihi wasallam ya karo ba'da fatiha suratul ghairaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wata sura bayan karatun fatihar ya karanta wata sura wanda ba fatiha ba wa kana yatilu ha hayanan wani lokacin manzon Allah yakan jan doguwar sura Yan uwa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine mun karanta gajeriyar sura kullum ba kun ba shine mun karanta doguwa kullum ba liman in ya ga dama kawai ya ware ya ja karatu sosai kowa ya ja a jikin shi wata rana kuma sai a ɗan takaita idan aka ce kullum a ɗauki gajeriyar sura ko ayoyi gajeru za a karanta a sallah wani ba ya koyi da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama to kullum tsawaitawa ake halo kuma ya zama to bala'i ga mutane ba haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ya tsira ha hayana wani lokacin manzo Allah yakan doguwar sura a cikin karatun sallah din sannan wa ya kasu ha hayanan sai manzon Allah ya takaita sallah a karatun nashi li'arid da wani abun da ya gani ya faru shi ba a gajarta sallah ma sai akan waɗansu dalilai kamar guda hudu wani ne na farko safar karka za mutane sallah a balaguro ka ja dogon sura a ganin akar da gaga harkar da bar mutane gaga sun da maka albarka ko ba haka ba ko kuma shi sallah ba nutsuwa su suna sallah ana ta oda kai kuma ka da dogo sura kai ana zama kana ta jan qur'ani kaga akwai matsala wasu kuma mutane sun gaji wani yunwa yake ji to don haka na daga cikin dalilai guda hudu da manzon Allah ke gadar ta karatun sallah shine na farko bulagulo mun gane wannan da yake na ko na biyu shine su'alin tari idan manzon Allah yana karatun sallah idan ya ji tari ya kama shi daidai inda tari ya kama shi kawai sai ya ruku an gane kai ba idan kana jan sallah ko kai kada kake sallah sai kaji tari ya matsa maka to ka hakura da karatun kawai sai kai ruku in dai ka gama fatiha duk abin da ka samu a baya kai hakuri da shi mun samu biyu aw maradun ko kuma rashin lafiya mazala yan bai da lafiya bai jan dogon sura ashe kai ma ka sanin cewa yadda kake lafiya kalau ba za a rasa marar lafiya a cikin sahun nan ba dalili da wannan marar lafiya din ko ka san da shi ko kana tsammani to akwai bukatar gadar da sallah saboda mutum daya ka gano bai da lafiya matsayin ka zaliman ka iya jin wato gadar da sallah da ka ne jar doguwar sura sai gane akwai wani mutum wanda ba shi da lafiya kuma gashi a cikin sahu dalilin shi kana iya gadartar da surar za ka karanta ko kuma in kai baka da lafiya mun samu guda uku kenan ko wannan na hudu bukawu sabi kukan yaro liman ana sallah sai ji yaro yana kuka a bayansa to ko da yayi niyyar daukan doguwar sura ya kamata ya koma gajera dan tana yiwa ma'aikiyar yaron tare da ita ake sallah ko ba haka ba ka san matan da a zamanin sabai su jam'i baya barin su galibi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu matan mu duk inda ake taron sadakar uku yanzu suke gurin idan aka ce sutura da ba a magana kaga mata ba sa zuwa gidan kabari ba sa zuwa makabarta amma da an yi mutuwa sai ga sun cika gidan mutuwa har waje da ta ji mutuwa ba ta zai ma uzurin mai gida kawai ta ɗauki hijabi da gudu a ji a yi ta surutun ba za ana Allah sarki jiya ta ce kaza ta ce kaza Allahu akbar wai imani ne ba addu'a suke ba sai surutu za ka same su duk inda ake wani zanen suna ko minista za su je in a kawai in a kabu kabu in a daidaita sahu in a taksi ka yanka basu ma har wani gari masa je zawar zanen suna zanen suna fa za su iya zuwa gurin da ake taron aure ko wani taron makamancin haka na al'ada amma ba za ka taɓa samun su suna hutawa su zo a yi sallar isha'i da su a masallaci ba saboda tsabar gargajiyanci ba za ka same suna zuwa sallar asubahi ba zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummatar wani mummuni take cewa mata sukan halartar sallar jami'i ne tare da manzon Allah masallacin sa idan an sallame su dawo da duhu duhu har ma idan wani zai kalli wata daga cikin su ba zai gane ta saboda duhu ana sallama ta za su yi azkar ma a hanya wata mata ma wani da ya zo zawarcin ta daga cikin sharɗin da ta kafa mishi sai iya bar ta rika zuwa jami'i masallacin manzon Allah yace ya yarda shi ko mutum ne mai kishi bayan an yi auren kuma sai abin ya dame shi kowane lokaci sai ga tara Allah ta ce to masallaci shi kuma zai hana ba to mai dubara ne wata sai dubara kawai ta bar shi a gida sai ya zagaya ta wata kwana a guje ya zo labe a wani guri cikin duhu ne dama misali sallar isha ko asuba tana zawa sai kama ta hari yawan to hijabin ta kuce ya kara damkota ya mata ce ba haram bane ko ba haka ba ina ba ta samu jin bane da kyar ta sha shi ke da yarbu da ta sha kuna ya je masallaci aka sanar da shi tun daga ran nan in ta Allah sai ka ta shiga kure daki ta ta da ikama ya ce ke ni kwanan bana kira zuwa masallaci ta ce ni zan je masallaci ka dama annabi ya ce sallama a gida tahi to da biki san wata hadisin bane ba sai kawai mu shari ta ce saboda yanzu duniya ta lalace eh yace ya kai ta ce haba bari ai ran nan a cikin duhu a hanyar masallacin nan ai da kyar na sha shi ba dama gogon shi ne kawai hikima ce eh shi so yake dai kawai ta zama a gida tun da ce biyu tukun na kairar ko annabi ce kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci sallah amma yin sallah a cikin dakunan su kuma ta musu alheri amma an sun ce su baka da incin hanawa a baka da inci sallah dan guda biyar duka in mata ce ita sai a jami'i za ta yi sai a masallacin ungoku na kai wasu salawatu ko na juma'a baka da incin hana annabi ya ce kada ku hana su doka ce daga manzo Allah dole ka kyale ta je masallacin baki shi bane ka hana ta amma ita kuma da za ta haƙura take zuwa masallacin ta yi sallah a cikin ɗakin da manzo Allah ce to ya fi lada an gane wannan to duk da haka saboda su rika samun karsashi da ɗanɗanon musulunci ya kamata a ce mata suna zuwa ana yin jami'i da su ko da a sallah su bayi amma idan galibin mata da sallar sahi suke kawai an san sallar sahi ko in ka makarar ba duka ba su tada kawai dama sun sallar sahi suke ba rahoto da makarar ka eh sallar sahi in za ka je masallaci ka tada su ko uku ka je ka zo lokacin da za ka sun tashi gari ya waye a ga wani ba sallah su ba kenan sallar sahi a cikin addini ba akwai sallar sahi kamar sa salawata akwai sallar sahi a ciki akwai sallar azhur ko akwai asar akwai magariba akwai isha akwai subhi to ta shidda ta mata galibi sallar sahi wannan babu ita a cikin musulunci musulunci bai san da ita ba amma galibi ita suke yi ba ma da sahen ba a cikin sallolin ma wata sallata daban ce in ta ji ayyukan suna ce a kiran sallar maza ne ita ba ta roma a kiran sallar akwai ta a ciki hayya ala salada aka ce ba maza ake nufi hada ku mata ya sa wani mawaki ma abu salama ya ce ko tuka tuwo ke in ji za kiran sallar ko ya ce a da a yi sallah ya mana kaga wannan waka ta ta ba da ma'ana in ba da kiɗan da ya sa a ciki ba nan ne shi ne kuskuren Allah ta'ala ya gafarta mana to wannan sura dalilai guda hudun da ke sanya mutum koda ya yi niyyar doguwar karatu dogon sura a cikin sallah to sai ya takaita na farko shine bulaguro a cikin bulaguro ba a da doguwar sura jama'a balle zaka ga mutane jami haka dan kuma idan mutum yana tari lokacin da yake karatun sallah inda ya gama fatiha to sai ya ruku kawai kai tsaye sai mutum ya ruku haka dai idan akwai rashin lafiya ko rashin lafiya ya zo wa mutum kai tsaye dan rashin lafiya na isa baka kana cikin sallah matan da mutuwa ba ake a cikin sallah ko ba haka ba aw buka isabi ko kuma mutun yaji yaro na kuka a bayansa a matsayin shi na liban to ya take ta wannan sallah kai ya ja la'alla uwar ana yin sallar jam'i ne da ita kama kala anas kama inda anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yace jawwaza sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fil fajr annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sallolin da yake tsawaita karatu sallar asuba to amma ran nan a sallar asubahi annabi sai ya gajarta sallah an gane sosai ya gajarta ta sosai sama da yadda yake gajartawa a da wa fil hadis ya zo a cikin wani hadisi akhara salatu subhi akhara salatu subhi fa qara'a bi aktsar suratayn bil qur'an manzo sallallahu ya dan jinkirta ko ya gaggauta sallar asuba ya jinkirta bai fara ta da wuri ba an gane sannan kuma ya karanta surori guda biyu gajeru misali kamar in na na kalkausar a sallah asuba ai ba cikin karanta ta ko ko idza jaa rasulullah ko qul huwallahu ahad ko wal asr to shine mai ambata sai ce annabi ya karanta bi aksara suratayn mafi kankanta surori guda biyu kawai da zaka ce ba sa wuce wanda na faɗin nan dai ko wai ma suratul asr ko suratul kausar irin su suratul nasar haka da sauransu shi dai ya ce ya karanta surori mafi kankanta guda biyu kuma abin mamakin a sallar asuba kaga wani akwai bukatar ai magana ko ba ai magana ba an sabai ba sa ganin su shiru a ba sa shiru faqira suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lima jawwasta me yasa ka gaggauta mana ka takaita sallah yau me yasa tambaya suke su da ba ai sabon manzo Allah kamar yan jarida ne ba kare ba suke amma su su yan jarida mun za ai kare suke ko eh su ba sa karawa ko su ya ke wai a tace labarin kasan tacewar wai karya ce za a kara a rage wata gaskiya kara wai shi da tacewa a su ba haka suke ba ina nufin su suna da kwakwantar tambaya akan abin da su gane ba ba sa shiru yana suka ce manzo Allah me yasa ka take ta yau qala sayyidu samitu baka asabi naji kukan yaro ne fa zannantu anna ummuhu ma la tusalli sai nake kyautata zaton uwar yaron nan dake kuka kila tare suke da mu ita ma sallah ta zo an gane faratu an afragu lahu ummuhu ummihi sai na so in hutar da uwar kaman idan yaro na kuka kaga uwar tana cikin kumci ko da damuwa kaga wanda fi kowa sanin haƙƙin mata kenan annabi sallallahu alaihi wasallam uwa dan ɗanta na kuka kar ta shiga halin kakane kai yayi niyyar jan doguwar sura a sallah amma sai ta kaita sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin yaran da kuma tausaya ma uwar la'alla tana sallah tare da mu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma ya tabbata bane ba yace fa zannuto ina tsammanin uwar yaran tana sallah ne tare da mu da haka na takaita karatun sallar da in hutar da uwar alaihi salatu wassalam da haka duk wani wanda ya zo ya ce ya zo da wata durwa da zamfan durwa da mata shi man banza ne wallahi idan kana neman sanin incin mata da gara haƙƙin mata idan ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tai shirme wallahi da ka zo cikin sunnar annabi dan zaka san kare haƙƙin mata da kare haƙƙin yara domin akwai inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujada a sallar jam'i ya dade bai dago ba to annabi bai dago ba zai dago amma da wani sahabi ya ce to bari ya aikin jarida bari ya ga me yake faruwa dama yana sahun gaba da yadda kai sai ga jikan manzon Allah ne a bayan sa yake wasa kawai ya saba a gida yayi wasa a bayan kakansa ko a masallaci ma da ya zo ya ga ya sujada kawai sai ga bayan ya burge shi kawai sai ya dare Hassan ko Hussein sai yake wasan sa sai manzo Allah ce to wan da aka gama sallah sai ya ce kar ku yi tsammanin wata sabuwar salo ne na sallah yanzu a wannan dan nawa domin kullum yana cewa annabi yakan kiran jikokin shi a matsayin yaya maguzanci ne kaka ya rike cewa jika shi matar shi wannan ba musulunci bane ba bai daga cikin karanta wa addini maguzanci ne kaka ta rike cewa ɗanta mijin ba karanta wa addini bane mu daina yi wannan bai da kyau mata ku daina cewa jikokinku mazajenku maza su daina cewa jikokinsu mata matansu wannan bai daga cikin karatun addini maguzanci ne to shi yasa sai manzo Allah ya ce fa inna ibni haza wannan dan nawa jikan shi ne fa shine ya dare a bayana yake wasa sai nake kyamar in meke ba tare da ya gama wasan shi ba an gane dan kai ya bata masa rai ka san ba abin da yaro yake amma yana cikin wasa ka cire shi saboda an ga yaro yana wasa kada ka daka mai tsawa bari bari a bai da kyau in dai wasan bai taba abin da zai ji masa ba ko zai wata barna ko kuma zai taba addini ba ma yaro tsawa idan yana wasa a bar shi ya kayan shi har ya gaji to kai ma imana irin tsallan da yake kai kai ko da aka baka ba za ka yi ba kenan ki bar shi ya kayan shi kawai sai dai in wannan wasan zai cutar da al'umma ko zai cutar da addini ko zai cutar da shi karan kai shi to shi ma ya lallabe shi ya fasa amma wanda ka canza daga mai tsawa shi yasa wani tsoho da aka kai shi Amerika dan shi ya je Amerika ya zauna sai ya yi yaya kawai shi ke ce baba ya kamata a je a ga inda muke a dan huta ce ba matsala gari ya waye shi sai ta yi gurin aiki ita ma matar ta ta yi gurin aiki sai yara yara suna wasa kawai tsoho ta ka musu tsawa kai kuma ne suka dan daure ne can an jima suna kwaramni halayen musu tsawa da ya sa ogu kawai sai sai kira polis suka ce gari tsohon nan ya shiga rayuwarsu to gasar shi ko bature a gayar shi kawai sai aka da tsoho sai kwamfariya aka ji aka liƙe shi sai lokacin da shi mai gidan ya sanko matar ta sanko ina ba ba ba bayyana su suna ta suna harkar su kawai suna wasu su sun gaba da shi kawai ya mai ya dame su ya zo ya daraja wasu can da aka zama kai wai ina ba suka ce wannan tsohon nan a wannan kai wannan ya dame mu ne ya matsa mana makina folo sun yi awon gaba da shi ha ina ina ga za ka yi nego sai aka yi belin shi da ku aka tsawo da shi da aka za su yi gida tsawo ce da za su ga aka ce da yace a ya da iyafa ya ce sai a rako ya ce sai gida ke wani rayuwar ta ku sai bu ya ce shi gida ba zai shiga ba zai ciro mai jikin jirgi kawai eh kai ku a tsawo da gaskiya ko shi ne saba da kaya yaro tsawa na bula rashi kawai dan ya daka wa yara tsawa ka ja ka to gaskiya tsawar ba ta dace da karatun addini ba akwai da ake tsawata ba akwai da ake sa bulala ba yawwa amma ba akwai da ake wa yaro tsawa idan yana wasa ba a bar shi ya wasan shi don wannan tsawa tana tauye shi kana sa mishi wata matsala da damuwa a cikin karan kanshi shi yasa manzo Allah da ya ji jikan shi ya hau bayan shi yana sallah ba amma ya hakura har sai da ya gama wasan shi tafoyi mai ke ba wani samfurin sallah bane sabo haka manzo Allah ya bayyana wa sabai dai ya karanta da su haƙƙin yaro yaro tausayin shi ake ya daga cikin imani tausayin yara annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa man yara wa man lam ya'lam haqqul kabirina wa lam yarham ala sagirina falaysa min aw kama qala alaihi salatu wasalam duk wanda bai san haƙƙin daga gaba da shi ba wanda bai girma manya kuma bai tausayawa wanda ke kasa da shi bai tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kaga ma in baka tausayin yara baka tare da manzon Allah alaihi salatu wassalam da haka kenan musulunci shi yake da haƙƙin yara haka shi yake da haƙƙin mata shi yake da haƙƙin kowane mai haƙƙi duk wani wanda zai ce ga kungiyar kare haƙƙin dabobi kungiyar kare haƙƙin mata duk shirme ne wallahi idan an koma karantawa addini abinda addini ya zo da shi na bada haƙƙin waɗannan masu haƙƙin wala duk kungiyar duniya ba su da shi amma da yake mun bar addinin mu ne ke yasa sai ganin har bature ya zo da kansa mana koya mana wayan zaman wanke hannu da Allah wanke hannu akwai project da ake wasu ne kuwa mata da wanke hannu wanke hannu mu wanda a wallahi wasu biyar akalla zamu yi auni ga wanka ha wa wanke hannu kai musulmi da manzo Allah ya ce in zaka ci abinci ma sai ka wanke hannu tsarki ma zaka sai ka wanke hannun tukuna in ka gama ka wanke gashin da ajin ya karanta da mu wai wani kwacu da da katola an tan wai ya rika yawo a kasa wai wai project mai koya mutane a rika wanke ido a wanke hannu musulmi ai wanda bai kamata a basu wa cikin kasa wani ke gani a to kaga wannan ai yanzu kaga wannan to kaga wannan mu ya kamata a ce wannan rana mu bai kamata mu ta shigo cikin kasan wa da za mu mu wuce gurin ai Allah ya ba ba sai da tayi wanke hannun mu ya mana to ba ka ji ba Allah cikin shi rahama wannan shine magana gaskiya ya kamata musulmi ya zama to musulmi musulmi ne kawai Allah ya sauke to kaga shi bature gani yake wani shi gaba da aka samu yasa aka ware da zama mu a wuni ma akalla an ce mi dan manzo Allah ya faɗaitar da mu mu rika yi ma har ba tambaye sahabbai yayi da ɗayan ku yana da teku na wancan lokacin ba famfo a ga zai iya bada misalin bada famfo zama irin namu ne na yanzu ko famfo mu na yanzu yau da ruwa gobe ba ruwa irin tagora annabi salihu wala ku shirbu yau ma'alum amma sai bada teku a ce tana bin gindin gidanka tana wucewa ruwan baya yankewa kuma ka ɗebi ruwan a teku ka san ba ɗan kaɗan za ka ɗauka ba ko yadda ya ce ne sau biyar ka yi wanka shin za ka kasance kana da tini sabi suka ce to haka wannan sallar lokuta guda biyar idan kuma kowace sallah ya musun tana da alwala ko da haka kenan cin abincinmu sai mun wanke hannu sallamu akwai wanke hannu da wanke fuska da wanke kawawu da ne da sauransu haka duk waɗansu abubuwan da zamu yi da haka ba mu buƙatar wani jimle mandal na wanke hannu wannan ci baya ne mu a gare mu Allah sa mu gane to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ji wata wata na ji yaron na kuka ne shi yasa da takaita karatun sura dan ina tsammanin uwarsa tana tare da mu a cikin sallah ne dan tausaya mata wa kana yaqulu inni la adkhala fi salati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni nake shiga sallah wa ana uridu idalataha ina son ina nufin lokacin da nayi kabbara farko nufi na wannan sallah zan ja doguwar sura ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asma buka asabi amma sai ji kukan yaro a baya an gane fa atajawwazu fi salati sai in gaggauta in takaita wannan salatawa manzon Allah yake shiga sallah da niyya zai doguwar karatu a cikin sallar da doguwar ruku'i da doguwar sujada amma da ya ji kukan yaro a bayansa sai ya gaggauta ya takaita sallar ya gama ta a dan lokaci kadan me yasa ce min ma alamu min shiddat min shiddatin wajada ummihi min buka'i saboda abin da na sani na cewa akwai tsananin takuruwa na uwa da take yi sakamakon kukan ɗanta an gane wannan nakan shiga sallah da niyyar in yi doguwan karatu da doguwar tsayuwa da doguwar ruku'i da doguwar sujada amma sai in gaggauta sallah in gajarta duka saboda na ji kukan yaro ne saboda na san akwai tsananin damuwa da ke cikin zuciyar ma'aifiyar yaran lokacin da ake kuka haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan ya kasance yana da tausayin al'ummarsa wa kana yabtadi min awwal suratin annabi sallallahu alaihi lokacin yakan fara karatun sura ne a farkon sura wa yakammula ha kuma ya kare ta har zuwa karshe fi agalabu ahwali cikin mafi yawan halayen karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kama sura daga bismillah zuwa ina zuwa karshen ta wannan ba yana nuna ba cewa idan ka kama ka kuma dole su ka kai an ce a hayanan kenan ana son kai ma wani lokacin ka rika daukar surar da zaka fara ta daga farko zuwa ina zuwa karshe kai zaman to kullun kai kana daukar an guntu ne kawai a wata ran ka daukar surar kana kammala ta ka ba ita surar hakkin ta kamar da zamu ji a nan gaba kenan wani lokacin ka an ce a hayanan kenan wani lokacin amma sai aka ce agalau mafi yawa mafi yawa karatun sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fara farkon sura ne ya dire a ƙarshen ta a cikin raka'ar farko ko kuma a raka'o'in guda biyu ya raba surar daga farko zuwa ƙarshe wannan shine wa yaqul annabi yana cewa utu kullu suratin hazzaha ku bai kowace sura hakkinta min ruku'i wa sujud na ruku'i da sujura abin nufi a nan gurin idan ka kama karatun sura daga farko kai ƙarshe sannan aka yi ruku aka yi sujada to kamar ka bai wa sura ne hakinta wa fi lafazin a wani lafazin yana cewa li kullu suratin raka'a kowace sura ayi raka'a guda da ita wannan annabi na fadi ne a bisa babi na mustahabi ba wai da'iman dole kowace sura sai ka kammala ta ba in ka ce kowace sura sai ka kammala ka kawo bakara ai kafin ka kare kaga ko sallar nafila ce har sai ka ji a jikin ka irin rayuwar ta mutum wa kana taratan ya kasu muhafi raka'atain wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan raba sura daya ne a raka'a biyu idan ya karanto misali amma yayi waɗansu daga cikin ayoyin na rabi kenan idan sai ya ruku ya dago yayi sujuda in ya taso kuma sai karanta fatiha sai karanta mi saura duka wannan me yasa malam ya koro mana dan ya zama to duk wanda kai kai koyi da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu muni musalli da haka ba mai jin dadin ibada kamar ahlus sunna kuma mai ibada da ilimi saboda shi duk abin da yake kawai yana da garanti waye ranar kiyama idan Allah ya tambaye ka kai sallah ka baka za yake ce eh kware fa me yasa kai sai ka ce saboda annabin ka yayi haka ka ce to kuce dan gata eh mana me abin fada ai baya fada sai dai ya fada yawwa da haka kenan duk abin da ahlus sunna zai yi in dai na gaske ne ba ahlus sunna bane to wallahi zaka same shi yana da hujja garantin haka manzon Allah ya da kuma yana da tabbacin wannan abin haka Allah ya ce ai tunda manzon Allah haka ya koya yana kyautu zaton kuma cewa Allah zai karba mishi yasa kamar ibada kana shakka inda kai ahlus sunna ne yi kokari kai koyi da manzon Allah kuma ka daina shakka yawwa abinda manzon Allah ya faɗa kawai ka yarda haka ne yasa sahabbai za su wuce makabartar kafirai haka yasa ta albishirinku da wuta haka annabi ce za ku wuce kabarin arni to ku ba su bishara da wuta da haka kakka wuce baka bada ga bukuntan dawgawa ake sau nawa ka wuce baka bari ba baka yi sunna ba ya baka yi sunna ba in dai kabarin kafirai da za ka wuce annabi ce kada ka wuce sai ka ba shi albishir ka ba su albishir da wuta kalka ce wai wa ba a sani ba ya an ji a annabi ne ya ce ka musu albashin da wuta kawai ba su albashin da wuta ibada ce kai wani ta tsaye wuta ta ne shi da abin da manzo Allah ya ce ai in kai shi lada gare ka alaihi salatu wassalam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bai kowace sura hakkinta ya daga cikin hakkin sura kowace sura guda kuma ta raka'a guda wa kana taratan ya kasu mafi raka'atayn wani lokacin yakan raba sura daya ya raka'a biyu da ita wa taratan yidu ha kullaha fi rak'ati saniya wani lokacin kuma sai ya karasa surar gaba daya a raka'a ta biyu wa kana ahyanan yajma fi rak'ati wahida baina suratayn aw aksara wani lokacin kuma a raka'a daya sai gama sura biyu ka kan da qur'anu bi rabbil falqi sai ya kara da mu sai ya kara da nas ka kan da izaja a rasulullah sai ya kara da mu wata ta kasar da to sai ta kasar za ka karanta banda ta sama in ka dama sai ka yi sama ba mun karanta hadisin sahabin da ya zo manzana sallar da dare ba ya karanta bakara tsabar zai ruku sai ya kama ina nisa'i ya kama tsakanin nisa'i da bakara ba sura da ya kama nisa'i na ya dawo Allah sai dawo kenan ya halitta ka karanta da kasa kuma ka yi sama ko ya kamata ka yi tsallan madaki ya halitta halau ba dole sai ka kasu a jere ba kai dai ka samu inda ka iya sosai kalkar karanta inda kana ja ƙur'ani yana shakka ka sami da ka iya sosai in san samu nema idan ka san ma'anar abin da kake karantawa kana karanta kana tadabburi kana fassarawa a cikin zuciyarka to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta surori biyu a raka'a daya ko sama da sura biyu in kana so raka'a biyu da zaka yi kana iya karanta alamtara kaifa ka karanta li'ilafi a ra'aitar ladi yi kafin bidin in na ta ina nawa kai gara ma da kuliya in kana so raka abin a cikin raka da kaga kai wajen sura biyar kai kai rukun ka halin ka taso sai ka karo biyar eh tunda yana karanta sura biyu a raka daya ko kuma ma sama da haka an ce sama da haka kenan ba mi ba iyaka in kana so kuma kama suratul kafir in kare ka karo maryam ko ba haka ba in ka kare ma kara da daha in ba rago bane ke rina kai mana kar ka dan jarabawa ba wai karatun kawai za a karanta ka ce Allahu akbar baka wuce ka rika ɗanɗana sunnar manzo Allah da ka ji an ce ya abu ko da Allah tana yi kokari kai ma ka dan yi kar ka bar wani abin da ka ji manzo Allah yana yi har ka mutu baka yi ba karka bari shi yasa wani yace shi ta kaggare yake zuwa sauta ka bi kawai dan yi salat yazo kawai yi salat saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana salat da takalmi kuma ya ce ayi umarni ma ya fara ayi salat da takalma yawwa ina ga mun karanta hadisi cikin umdatul ahkam to da haka haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta surori a cikin karatun sallah ko ya karanta sura guda ko ya karanta rabi ko ya karanta sura guda a raka'a biyu ko ya karanta surori guda biyu a cikin raka'a daya ko ya karanta sama da sura guda biyu kada iya kama da kasa kuma kai sama duka wannan sun tabbata a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qad kana rajulan min al-ansari ya ummuhum fi masjid al-quba an samu wani mutum daga cikin mutanen madina wani limami ne yana ba da sallah a masjidul quba ai duk wanda ya je madina ya san ina ne masjidul quba ko yawa masallacin da manzo Allah ke kai ziyara da ranar asabar ya je yi sallah raka'a biyu an ce in ka je ziyara kai sallah raka'a biyu ka samu ladan umara to limamin masallacin a wancan lokacin fa tun zamanin sahabbai kisa aka so mutum ya zama to yana da ra'ayin kanshi kar ka zama mutane suke juya ka ko ba gane ba zaka sha wahala a addini ana so kai dai abin da zaka zama to kana da hujja amma karka zama ta kawai da an zaka tankai duk abin da ka san kana da yaƙini Allah da manzan Allah sun yarda da abin karka yarda karka yarda taron mutane ya haɗe ka da kai kai tsayin da ka akan abin wannan shine siffa ta kamalar imani eh karka zama to kawai shikenan limami ne da kana yi ka da an ce malama to alamar hadu yau to shikenan to a gama a wata rana kawai ka kiya eh sai ka ga dalili wata rana kuma kawai ba hadirin ma ga dama sai ka ce hada za yi wanda ya sha suna bi wanda kuma ya ga ma ko dudu gaga sai ya wani eh saboda limami yana da inci ya ce a gama sallah ko ba hadiri ba iska ba ruwa kuma dole abin shi yawwa kuma yana da inci ya ce kala hada kalka wato kana zaji wannan limamin nan ba halin suna bane ga dan alamar hadiri ya je gama haka zaka samu ba mutum ya tsaye yana fada to da ruwanka shi liman yana da inci limami yana da inci eh kamar direba ne ba za ka ce ba wai kawai in zai hautu da nan ya kamata ya hawa a lamba kaza ba ruwanka in ya ga dama ya da lamba biyu ko da uku ko da ko ba haka ba shi yake da inci in ya ga dama ya tsaya a tsakar tudu a matsayin ka da fasinja baka da injin ka ce da me ya tsaya ko ba haka ba illa dai kawai ka ba shi shawara in ya dauka o in bai dauka ba kuma so ake yi aiki da ilimin shi na tuke to haka bangaren ibada ma za mu ji wannan limamin na kuma me ya faru shi da mutanen shi ba saurara mu saboda ita sunna ba ta farko yi wa yawwa saboda in an zo ja'in ja wata rana suke gane wa ke da gaskiya tsakanin limamin da eh da mamu in kai wannan karatu in baka yi saka ce kuma limamin yana taurin kansa ko ba haka ba an ce ga musallama ya kiya ba haka bane tana yi wani da ra'ayin kai shi ne irin wannan limamin wannan limami na kuba shine wannan sahabi yake ka tarihin sa ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mutane sallah wa kana kullama iftataha suratun duk lokacin da ya gama karatun fatiha an gane to ya karo biha lahum fi salatin mimma ya karo bi idan ya zo musu karatun sallah idan ya karanta fatiha to sai ya karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ya kama wata surar dika ita qul huwallahu ga sura ce guda ko to shi haka duk in zai bada sallah zai karanta fatiha kuma ya karanta ƙurfan lawa kuma kamo wata sura ta mutane suke to shi wani wani ne ba ne ƙurfan lawa ba sura wuce ba ta isa ba in ka san ba ta isa ba ta mana ka kama wata sura amma ina dalili sai ka karanta ƙurfan lawa kuma ka zo karanta halawa ƙasa mutane ba sa gani shi ba ba ya bane ɗan adam ɗan adam ne bala ɗan adam ne bala yin bashi da karatu ya fi kowa shari ya sun ma ba su da karatun ne shi karatun gare shi a shi ya san me yake yi kisa da ke ce muku in dai suna ce kai ka san abin da kake karka damu da surutu masu surutu shi ya san me yake yi kisa ba ruwan shi da damu da surutun da suke ba hatta ya fargo mina sai ya gama karatun kurwan launin ta kogo sun mai karawa suratul ukra ma ha sai ya karanta wata sura kuma ya gama da suratul ikhlas an gane shi haka ne kaida shi kawai alimanci wani abin sai ya damu ma mu kowa yana tsoki wa kana yasna zalika fi kulli rak'atin kuma a kowace raka'a sai ya haka fa kallamahu ashabuhu sai mutane suka fito suka mishi zanga zanga suka masa magana gaba da fakaru suka tar suka ce kalima mun gaji da abin da kake innaka taftahu bi hadhihi sura summa la tara anna hafizuka kai kullum kakan bude karatunka da wannan surar kuma sai kaga har lokacin maka ba summa takaru bi ukra kuma har lokacin sai karanta wata sura to mu abin da muke so da kai daga yau liman saurara ka ji aka ga akwai zanga zanga a cikin magana ko fa in ma taqra'u biha ko dai ka tsaya ka karanta wannan sura kadai da kake karanta wanda baka barin wanda kake sa wa imma an tadaha ko ka kyale ta wa taqra'u bi ukra ka karanta mana wata kawai ɗayan biyu ka zaba ya ba jikira yake bane ya san abin da yake faqala liman zai bada amsa fa kun gane magana ko gaba ɗaya tunda an ce faqalu kaga sun yi tubaki kenan duka kowa ya yarda a zaunar da liman a gaya da gaskiya wannan abin da yake mana karanta suratul ikhlas ya kawo ta ya ishe mu liman saurara ka ji da bakinmu gaba daya wa in ma wannan sura da kake gaba ka iya barinta kawai in ka karanta ta ka bari ta isa wa in ma in kake bata isa ba to kyale ta kawai ka karanta wata to yanzu zamu da amsar liman ai ka san amsar ko yace ma ana bi tariki ha har abadan ba zan bar karanta ta ba kuma in na karanta ta sai na karanta wata in abautum ana ummukum bi zalika fa'altu in kuna so muku limanci a haka to zan ci gaba ya shi ma bai damu da limancin ba in ga ana baka wahala ai kwadai gare ka an gane ko in ahabautum ana ummukum bi zalika fa'altu in kuna so muku limanci a haka to zan ci gaba shar da yake nan wa in karahatum taraktukum in kuma kun ga kuna kyamar abin shi kenan ni ma in koma ba mun bar muku limancin ku ku sa duk wanda kuke so amma yadda nake yin da ni wallahi ba zan bari ba ka san inda mako da yace ne ce to kike na gaga zai ko ba haka ba saboda in an sallame can ana kabar addu'a can ana kabar fatiha ta ha kaga sai wani limami ne wai kabla ta kama shi yanzu da ya sallame wasu suka ce kablice wasu suka ce malici ya kalla irin na gargajiyar nan ne fa bangaren masu sha kablin ce akwai masu bada bada fatiya sosai bangaren masu ba'adin ma haka to kaga in ɗayan su ya ragu akwai matsala yawa yawa ya dawo da hagu wanda yan bangaren kaga an babu za su rikilin tsalaki ya ce kai duka sallah ta yi kowa da ya sarkar kuli-kuli kawai umana kaga ya huta kenan bai kowa ba na mun karasa wannan hadisi da haka liman ya ce idan kuna so in baku sallah haka idan kuna so in bar muku salatin ku wa kanu yarawna annahu min afdalahum kuma su ko suna ga shine mafi cancanta su kaga matsalar bambancin mu da sabon annabi su suna bin gaskiya ne idan a cikin mu muka san wane yafi mu iya mota to duk yadda za a yi za mu haƙura ya tuka ko ba haka ba eh to shi ne gaskiya to idan suna ga shi ne ya fi cancanta a cikinsu da haka ba su yarda a sabon da ni bai cancanta ba ba su yarda ba da haka gara a haƙura da shi a yadda yake sau ta kan yanzu ne mace ya bari sallar kowa ba iya ba ko ba haka ba sun ga shi ya fi kowa cancanta a zama liman in dai akwai shi bai kamata a ce wani ya zama liman ba wannan dalilin yasa kawai suka kyale wannan limami nasu saboda suna ga shine yafi wa karu an yawmun gairu suna kyamar a ce wani ya ja sallah ba shi ba shine falan ma ta mu nabi sallallahu alaihi wasallam aka buru kabar lokacin da annabi zo an ci annabi na zuwa ta sati go yawwa kaga juju ya zo kenan alƙalai alƙalai manzon Allah na zawa suka zo suka bai labari to mun limamu ga abin da ke faruwa ko mun zaunar da shi mun ga mai ya ce sai in in muna so ku bi shi haka in mun ma so ya bar mana limancin sai annabi ya fulan ya kaiwa ne limamin kenan ma yau na aka an taba da ma ya amurka biya sabuka me yasa baka ba abinda mutanen ka suka ce ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam me shari'ar adalci kenan eh wa ma ya amurka ala lazum hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa ma kai kowace raka'a sai kai karanta qur'an lahu faƙala sai ce in ni uhibbaha kawai eh ni ina ƙaunar suran ne kawai wallahi burge ne take ina son ta faƙala sai annabi ce hubbuka iyaha adaka lakal janna Allahu wannan san da kake mata tuni ya shiga da kai aljanna tuni kaga sakarci ko su ashe abin da yake ma shi ne da yake shi aljanna su ba sani ba kana masa to a zai ya bari kana masa shafi to shi yasa shi yana da yakinin san kurwallah yana kai mutumi aljanna shi yasa ya ce shi kaunarta ne yake shi yasa ba zai bari ba shi ba nabi to wannan kaunar da kake mata tuni ya kai ka aljanna sallar tashi azumin nashi zakar nashi bai kashe aljanna ba wannan san da yake ya kurwallah ya kashe aljanna me yasa haka wani ya taba jagoranta waɗansu a cikin balaguro daga cikin sahabban shi ma duk karatun da ya sai ya karatun kurfallahu shi ba su hana shi ba amma da suka zo gida suka ka karar shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ce kun tambaye shi kun tambaye shi me yasa yake haka ta mu tambaye shi bace to ku tambaye shi mana ta gani man me yasa kake mana kurfallahu a kowace sura a balaguro yanzu ne su tambaya ce wallahi shi yana son ta ne li anna sifatur rahman ita dai ya ga sura ce wanda dukkan ta sunfofin Allah ne da haka yake kaunata shi ma sai annabi ya ce mishi san da kake mata dan tana siffar Allah mai rama ya shiga da kai aljanna da haka yan uwa abinda ake so ga mai addini ka rika yin abu da dalili ka rika abu da hujja idan ka san abin da kake da hujja ne duk gidan ku a taro duk garin ku a taro duk kasar ku a taro duk duniya a taro to sai dai a kashe tsohuwa akan daudawata yawwa sai dai a kashe matashi ko musulmi akan sunna da addini shi kake da saboda mutane kamar addini amma in ka iyawa ha in ka iya dan wani lokacin in kana da rauni imani sai ga ka dan sassauta a zauna lafiya ko ba haka ba amma dai ya kamata imani ya zama to mai karhi ne fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum